الحمد لله ولي الصالحين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا عزتي ولكل أمري وأعطي عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba da alhamis shida ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida bayan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da zuwa ga zuwa Madina wanda ya yi ne da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da arba'in da biyar mai lafiya idan ba mata ba mun tsaya da suna da wasu da hudu لازم تقولون الكلام أولا لازم يعبرك لا عمل اليوم والليلة نشير ما يمين أحسن لكم محمد يقول الحلمي رحمه الله تعالى إذا مفتاح أنت ليوم تقولون الجارة لا مفتاح أنت ليوم تقولون الجارة باب ما يقول إذا عن نفسه وماله ما يرحمه باب da yake magana a kan idan mutum ya ga abin da zai kayi ta da shi ko ya buɗe shi a kan kansa wato a cikin a kan kansa ko duniya to ma ya ko idan ra'adin nafsihi wa mali ma ya rabu idan ya ga abin da yake buɗe a kan da kowaninsa na dukiya ko kuma wato kanta mutum ya ga kawai daga mutum ya tsawo ya sa kaya ya fito da kai amma wani kai ko kuma ya fito da wani abu ya yi da wani mota ko waya ko wani abu ko wani ko ni dama ya ce amma ya yi kyau to akan wannan za a yi wani kamar yadda muka faɗa a waya a kowanne Allah ya jarrabe su suna da kan matsala ko na biyu a maka sani babban magani kan mun maka da na iya shi ne a zaka idan mutum Allah ya taimake shi kun yana cikin a zaka to ko kuma ce wanda yake da shi ka kai ke kai daga gidanka ko kuma ka yi zago mota ko wani abu to Allah ya kan mun maka da ko na iya wuri a cikin a zaka amma da ya ba sa doka shi ne da ya ga kayi yau kai waya ko sai ka bari ko a yau domin ya ga kawai ba zai yi ba kai a duka ba shi kuma bai iya abu ba ba da na yi domin ɗaya ne ne idan kai kana yin shi waye Allah zai taimake ka a duka sun ke kare ma aibun ba ko biyu in kuma ta yi taimake ka kai ba ka yi shi yana yi kuma yana da shi idan ya ga lamu ke yawa ba inda zai samu gaya domin ya yi addu'a musamman ne addu'a da ake yayin ganin abu masha Allah kai tuwar dalla kawai da yi iyayen wasu ke wata da an ga abu a za ya yi wasu ke tuwar dalla ai da ba da sanai wannan maganin da mun zuwa to bar mu قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن زريع عن عبد الله بن عيسى عن أبي بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي رضي الله عنه قال شيء ما لم يكن الظلم يأتي ما لم أبو عبد الرحمن يا من ذلك يواجهنا إمام النسائي mutum in ka kaga cewa abu a da rahman da bayar wanda kai ne shi ne imamu shi kuma ya fito daga bayan mutum da abin ibrahim shi kuma daga bayan mutum da mu'awiyar da bin isha shi kuma daga bayan mutum da ammar bin zuraiki shi ba daga bayan mutum da abdullahi bin isa shi kuma daga bayan mutum da umayyar da bin hindi wannan umayyar bin hindi bin malamin suna da wadada a kan wasu raunar da hadisi saboda shi amma yi kamar yadda wato wasu malaman suka ce ko kuma ya fi yin jirgin fili matsala a wasu ba da wani ce masu hudu da hudu shi ta wasu ta yi mai shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Amir bin Rabi'a shi kuma daga mahaifin da shi ne Rabi'a Amir bin Rabi'a Rabi'a na wa shi ne sahabu Amir bin Rabi'a sahabi tsari ne karatu ana wa sahabi na kunai yadda ni da sa'ad da umarai mun gudu ima sahabi wa wajen na zamira sai muka samu wani kulki ko tafki ina za ku bi ɗan kira ba suna na abu na awa da zai da ba gari da kuma kun gari da wani gurbi ne kun gudan guri ne ina ce cewa wai ana aka rasa da ina a yi zama wanda ke riga ko kun biya a rasa wani ne shi ne da ke to gari ne shi ne gurbi ruwa tafi wani wani da yi da ruwa a tattari shi ne da ke jikin ta samu wannan gurbin wa kana ahadu la yastahi min an yarahu ahad dumuri da an bi rabi'a da ta ji hulai kowa yana da kunya kowa kowa ba ya da kunya kowa kuma wani kayan kama sun ga rabi na cewa ba za ki wanka a ruwa kowa yana da kunya kowa wata tara min an bi rabi'a yake ji ta ji hulai sai ya ya kirkirce kansa gaba ne na wanda za a dubba da nare sai cire dubba riga ce da ake yi za ku wani gaba da gaba amma mai ba su sa hannu ku yawwa ana tura ta kan kuka ita ce dubba na san ne zana da suna a wurin amma dai wanda ya kirkirce dubba dan hannun da ya dan masu haka. Yanzu wani sanar ma kawai ke yi gaba iya mara shiga wani zartu da yi na zarata yana shiga ruwan zai na kan ne ya tsara mutu wa ajaba ni kalku ganin fata jikinsa ke mulki ta hali da jini ke wani labarin da hali ɗan uwansa ya ce sai mulki ba a san tuwo ya aini ya ce sai kan mulki dole yana da kambun ido da abin da ke da kambun maka yace kawai dai dai da ne wannan kambun da wace da ne ya sala fa qatu fa qalatu fa qalatu la yuzatu ila da ne zaki ya kama kuma illa ku kawai da ne mutum wani lokacin za ka yaro ya fi ko da gudu ana da zauri kawai ya nuna wani ne mai kan wani ne gane ya zai ne zai yi wani sau da aka lantarki ya kama bai da autu ba da ke jirgi ya ce ya riga ni shiga ruwa da kwallon mai kira da shiru mutum ya yi zuwa kan kira shi ka shiru ai ba zama yake sai na shiru فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر yake nan da kuma rumman dukina da abin da Allah ta fada ga yin jina ba da labarin da bai da ke an sura da ga abin da yake ba ba ba kana da ke ce ko me na yace a mutum ya shiga ruwa kuma a jikin yake ta jiki ba ta sai goma karba an zaɓi a nan yana zuwa sai nan na ce kaurinsa sai zai yi su babu da gaban kaurinsa da wata ta gaje ma gurbi ba gurin wanka ne ba ruwa ne da zai tafi da mutane yawwa a ta ka an yi a gurin gida bayani ba wajen da ta ce yadda har ka ce ina hango hasken kaurin annabi alaihi salatu wasallam وهو يقول إليه أقول أشكر وجل أقول إبراهيم فأتاه في دين أبي عامر بن ربيعة يلقي كوري فقال إلى كلمة عفنتي يلقي اللهم أزيد عنه حرها ووكرها يا الله ka tafiyar da wannan bawan Allah zazzabin nan domin hada da ya kama zazzabin nan zafin zazzabin nan ana kaje limari kunnan shi zazzabi babban ciwo ne kamar yadda na faɗa a wannan domin shi zazzabi da ruwan jikin ka da jini yake duka shi ne annabi yake kiran sa ummu minda ya ana hula a kullum jama'a wallahi domin zazzabi yana cin nama ne da jini su yake yake yake da ita da zarar an ci shi da zarar ya maka yanzu. Mutunci, wa wata baha da wahalhalu, wahala, kuma mun bada sashen da yanzu. Annaba ɗin da su zula mu da ciwo ya yi zazzabi ne, zazzabi babban ciwo ne, kwana a ɗan goma sha biyu yana zazzabi. Amma mafi girman kwanakin da annabi yana zazzabi kwana biyar ne, daga ranar Alhamis zuwa ranar Litinin. Wannan su ne kwanakin da suka fi zazzabin ya yi daɗi amma a tsaye kwana biyar ne sun makara da ne bai kun yake biki makara da su da lafi da lafi da lafi da lafi idan a hadukun bin nafsi wa mali wa akhihi ma ya firu da gayu idan ɗan ya gani a kan kansa ko a dukiyarsa ko a dukiyar ɗan uwan da ya abu da ya gurge shi bai yi yau da ba bai yi addu'a albarka ya sa albarka kai magana kawai ta ba ta Allah wa ita addu'a da ba Allah ta wa la ba'ita lan da janna ta kun da ba ta Allah la quwwata illa billah to da ka yi addu'a shi ka sabawa da addu'a ko kana da kullum baka Allah zai yi maka ba za ka yi tafiyar da mutane ba in ka saba da addu'a idan su ka saba da ni gaba daya a nan jira ba ta kawai da yin ke yi ingantacce a cikin alwabin tsayi gidan kai ne tsayi da kuma alkalimin tsayi da ibn kai na malami da dali alwabin tsayi da ibn kai alkalimin tsayi ko da ibn kai ne kan shara yana cewa la ya zalu lisanu ka asban bi zikrillah kar ka bar harshen kai gushi yana ɗanye wajen ambatan Allah kuma ambatan Allah da Allah ba mutum da ke yi ne ban masu ambatu Allah ina ya tsoro na da kiyama wa qur'uda wa ala junubihi abin da ake nufi shi ne duk abin da Allah ya yi da duwa a wata ne da wanda ya biya shiga gida ka iya addu'a fitowa sa kaya ka iya tutewa shiga ban aiki fitowa sa sababbi duk wannan shi ne sa shi ne kiyama wa qur'uda shi ya yi hawa abu hawa duk wannan addu'o'i duk wani abu da zai yi ya zo da shi aiki shi ne idan ka yi wannan to kai kana ce an zaki ne Allah a bakira a zaki da amma ina za ka wato awa goma da tafi kana da ba ka wanda a to ya kai ba zaki ba zakirin na gaskiya yau sai ni dan da yawwa kun san lafiyar ba ne ne akwai original akwai original fake to nan da zaka ce shi wani ma ba da sai ka yi kaba ko da shi ya ga kuma ba ta biya amma da aula ne ne ke koyarwa shi da shi da kuwa wannan shi ne zaki da Allah a wannan ayyuka ne yake yurauna na wala yakuruna la kada abin da Allah ya yi ba ba da ambaton Allah illa qalila sai na gani iri na gani iri ka je ka bai dan godi bai fada ko ya sunna ka zo rana da kiyama ku dole ba su biki ka gaba ka wallahi wallahi saboda ai ma sai ai ni gaba da kullun ya ce wai na ka abe ga wani zaliya yace ne abu wanda ya mafarki an ta yi kiyama an zo ana ran zikirin baqiyatu salihat subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ko da hudu shi ne daji da yi da jeji sai sai mafarki an da yi kiyama kawai sai ga an ware ba za su ka kan baki ya ce ya kuma yi ne ba Allah ya ce ai kai ba kai ya yi da yi da yi ya ce Allah ya ce zuwa ya ta yana da min ba da san gobe ya kawo a yi da da nan sai aka yi hawa a jeji ko da ko ya kima inda an yi ne wa nan idan annabi ya ce ya ranka ka Allah na sha ba da wannan misali kawai ka shiga a jami'a yanzu a ni kuma bukule ai za ku ana ka'ida kai wanda zai kara zai yi wa da koje ku ai za a ce ka rubuta fasil kada ya haura ko wanda ya san jikiwar a dokar idan ka haura ko ka iya za a tuki ko tunda an ba da doka ka wannan an ba shi doka ya kiri da dandandun wucewa ga domin bai san kanka ba ko ka za ba ka kuka da ɗan sai ka san ruda a wannan batin doka ce instruction ne aka gaya ba kar ka yi na ɗanuwa shi da dama abu da su gaya ba domin wannan lantara yana da ƙa'ida idan kuɗi iyawarka idan ta tsallake ruwa ya kake aka zo aka kira shi fadar ta zauna ya faɗi ga abin da kai wallahi za a yi dai domin an ce ka gudu ba sai a duniya ta muke ne a kuma ba lafiya Allah ce wa ya yi zana a za a rasa a hudu kuma da biyu ne kai kai da ka tashi saboda ka ta abu ka fushi ka ja dubu da kake saboda da kai kai ma ka zaka da wani ba yau wato haka ka'ida ne ko ka ji ayi wallahi yau ka ga sai raka a sai zaka yi Allah mu zai karba ba to abubuwan kuka da kalle su shi za ka kuka idan Allah ya faɗa aya a alƙur'ani wani gurin da yake abala ta alƙalu ko ne ba a kan yi ya kullu da to a ji hankalin da Allah ya ba ka zama mai tunani ɗaya daga cikin illolin da turawa suka yi mana kenan da ke haɗa mu da biyu na filafirai saboda wanda ya dogara da biyu ba ya da ba za a baka ba ne ya biyu ba za ka samu wannan ba amma wanda ya mai da hankali wajen karatu ya rubuta ya kaza za a kuka zo da aiki amma wanda ya dogara kawai jira ya ga a ƙarshe mai darasa ko producer zai zarta wanda za ka fito za ka rayu wallahi ba zai fi da kure ba kuma abin da ake yi kwana da sai kai ka da kwana da ni da biyar ba za a yi aiki yi za mu gani ga su turanci yanzu a kowace da ya ba da shi shi ya biya tara su ya saboda kullum a rana guda talatin wani wani ɗauke kewa da rana ya fara tara su ya shiga ya nan jirin da ya gori da yawa Allah ya zai to wannan shi to dole sai an an lura da wannan bai yana kuma ibara na bayan Allah bai saba da addu'o'i ba wa rijin mutum a gefen kulanka ba za ka fara ba ai ya kamata ya tsanto kana da a gefen kulanka kullum kana dauka a suna ke wajen mai hikima ba ka rika dauka kana da addu'o'i dai dai dai dai dai komai kowane bangare ka biya addu'a za ka zauna lafiya wata rayuwa da kan da ke bukata gaba ɗaya saboda haka wani launi da ba ko kai kamar da muka faɗa wasu sun launa da hadin da ba ni ne hasan ya inda قال أخبرني محمد بن أحمد بن المهاجر وجعفر بن عيسى الحلواني قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن الحسين قال حدثنا أبو بكر الهجري بن عبد الله عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه كيف مالك يقول الفيلم كيف مالك مصطفى عمر ابن عامر ابن المهاجر يا كرزدي فيما يجوز زمان مستجاب بن عيسى على القلواني فيما لم يكن مالك بن يجوز على عباس ابن محمد فيما يجوز زمان مصطفى حجاج بن المسير فيكم ضعيفي في ولا حجاج ابن المسير مالك بن ناصر ابو بكر الهذلي فيما ضعيفي في عبد الله shi ba daga ba da musu imamu bin abdullahi shi kuma daga ana sallani radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce ma za a ga yana fa ajabu duk wanda ya ga wani abu ya wuce wala abu da kai da shi fa qala bi ce ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah abin da Allah ya so yake tabbatuwa ba wani karfi an gane ku illa billahi sai ga Allah dan da zo da kai aka ce wai ai kan mun baka wani cutar da wannan abu ya ni la yi ko da ai ana nufin kan mun baka wani da wannan abu to kun ga amma game da muka faɗa kalmar mai kyau ce amma kuma bai inganta annabi ya faɗa bai inganta shi ma ka duba alkali mutsayi na babban malami ya kuna tayyiya ya bi na ɗari biyu da hamsin da hudu za ka gani yake ga ikon jidda babu ma ya kulu idara a an fa kafa an ya'ina wuru babu da yake magana a kan abin da mutum zai faɗa idan ya ga wani abu ba ka mu zai yi yin tsoron an yi ayi da wuya tare da ayi da kan bambana da yana yin tsoron kan wani abin da bambana da ayi ana dandana kalmi bin mu'az ana dandana abdulhamid bin muhammad al-sharani al-imam ana dandana usman bin abdulrahman al-ali rabi al-asadi mas'ud قال سمعت نظام بن حكيم بن حجاب يقول كيف قال لي ابن السني احمد بن محمد بن السني رحمه الله يجي في عمال بن تسلم بن معاذ يا كرمتي يقول يا جيل عمال بن عبد العزيز بن محمد الحراني الامام وكن جابولا يقول يا عمال بن عثمان بن عبد الرحمن يقول بعيدي يقول يا عمال بن تعبير الدين الاسلي هو الاسلي مطلوب كده دون shi kuma da gaba ne shi kuma yace na ji na mu bi haƙi ne ne da an gane a yi to wato ba ma yi na haƙi mu bi ne da shi ne wanda muka ce an harbi shi a cikin ka'aba bayan da ya tsara cikin masu yin shara ka'aba tana tana shara na kula da kama saboda haka sun sun a jahiliya da zo ta musulunci shi ma ya musulunta da ya zama hakimu bin shaitan wato mutum ne mai kyauta kyautar da shi irin wanda ka san in kana so alkhairi ya bani ka karɓa fatan Allah ya ba ka ka bayi da nan da yake alaihi da kuma ya sai mu da zai yi bula ai bayani ne mai kyau Allah ya ba ka ka bayi an ce wa Annabi Ibrahim sai ya karɓa fatan Allah yake saboda so na ne da yake so Allah ya bani da babu shine da wata shahara ne ke cewa ai ki za a yi yin mutum da rasu shi yake so ya bayar ba ba ne tattara kai kullum a ne su kula a rasa huri cewa Allah ya bani da babu kuma na ko wanda Allah ya huri bayar ba Allah baya hana a ba ka da babu ina هدول تحجب ومن يسألون ولا على تريد يقول جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف علم المصيبة شيئا بعينه وما يعلم إن الله عنده ويكتب ما في الجواب مجد الكلمة من كريم أنا بعد ذلك لكن أجلس وأفكر وأفكر da ainihinka halibi da alama ba da kuni wa da ta goro abokan da kai yana da sanya wa albasa da da su da ne a nan bai da aini dalili ko shi asalin aini abu da yake bayuwa ai asalinsa yana bayuwa ne saboda tun daga hasada ai hasada da take girma da kuma aini haka kuma bai da hasada domin dukiyar da a wajen da shi saboda haka kun ga islami da ya ganta ba mu fajarin ba da ya ganta ba za mu ta fata lokaci ba yau isa wani albani ya kawo da shi bari ku gane a cikin bangaren bari da ya kawo a cikin da ya ganta babu salatu rajuli ala akhihi ila yaqin babu da yake magana akan yin sallama mutum ala akhihi da dan uwansa ibada ce ya wuce ya hadi kullum mutum ke kuka lura ko yake ga zama sun tiya madaurin da ya sai da ta wanda yake sa kuma hasala da dabi da duk kana tsoron kowa ne ga ni sallama domin cewa aka yi abin da yake nuna kana gaba da mutum a gobe ka dai ne masa sallama kuma ka kullace amma kai da mutum sallama kuma baka kullace shi sai ba ku da kuka ke kina da shi amma ba ka shiga harkar da wannan ba ba gaba ba akwai wanda za a dole sai ganya ne ke je harkar ta su yawwa saboda ko yaushe za ku yi mu'amala da ya yi zama dole da ba ka bukata ku je ku rika gaisa wannan da ba amma ya zanto babu gaisa amma buri kake kullum kawai ku jifa da tare a har yanzu kullum biyar da gaba kake yi wannan abubuwa shi za ku yi kai mutum zallama kuma ba ka buri wani abu na mutum bai da ne ba ka kulle shi ba wannan da yake kira wato ba gaba ba kana kuma na abu ya ka kana dabana amna bil sani sani kana dabana abu na hawa ana bi ishaq an al-hali an ali radiyallahu anhu shi malami wani mutum ya ce malam musu abu ya ala wani sahibul musnad shi ne abu ya ala sahibul musnad ya karanta da shi kuma daga malamin sa annabi bin sari shi kuma daga malamin sa abu al-awad shi ma daga malamin sa abu isa shi kuma daga malamin sa al-hali shi kuma wannan za'ibi shi kuma daga malamin sa ali bin abi talib radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي للمسلم على المسلم ست بالمعروف hakkin musulmi a kan musulmi abubuwa ne guda shida wata shari'a ta sani na ɗaya za ku ji kalmomin sun inganta a wani hadisi amma saboda bai sa ba za a ce annabi ya ce wani wuri shi da a nan yau amma sai kalmomin za ku sun inganta a wani hadisi na ɗaya da ni ma alaihi zalika yau kai ma sallama idan ka hadisi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجيم والنجيم إذا دعوه فأمسى وجه انتلاك haka ba da cikin mutanen da ba ta amsa gari da kowa zai wani yanzu ɗan kai kada ya domin akwai wanda wato ko da bara yake a bakin lokacin babban murnar da duniya shi ne ga yayin kai ya sai ka abu kaji da yawa za su mutane a kowanne suke warewa ko bayan da tafi wasu suna da sauna wani irin event center din nan na hanyar wajen police station wajen hanyar kwanan da duniya kafin kai na jama'a ai ka ga abu masu tsada ne wa mai zan a wannan to sai da wata za a ba da labari tana zuwa wata ta ga yake tana zuwa kuma wallahi ba rubutun rabu ba karka ta zuwa kana murna yau yi da ba kana biye da aka ba wa mai kuɗi a wuta ta aka ba su kuma saboda wani ne kafin da suke wayarwa da shi akwai abc idan baka yi bolin a a ba to abincin ka ba zai faso yake da ka zo an kalli kafin ka wasu raba wannan abincin zai su baka da na na ya ila ta su da ta kora ku na kula ba wallahi wannan wajen da tana da yanki tana cewa ta kira din zuwa gare ta take wato an zauna kuma ba wani hayaniya take ba a kira ba ba komai ba take mahaifiyar amaryar da amaryar suna tsaye suna zaga abin bai tsaye a kawai wannan shi ne walima haka ake bukata dama su ake yi yayin da kake ya to mutum wanda an kwana hudu ba a tsaye ya zuka yawwa an kwana hudu ba a tsaye ya zuka a da wanda da nama duk da sallah babba to yanzu zai da zai ga wani kwata a cikin abincin sa shi ne ne to ka gani wajibuhu idza da'ahu adam duk wanda yake yi ba ni ne akwai sunan da kori ba ta ga wata mata ta zo tana da bukata ta ja a saba alaihi salatu wasalam sai annabi sai na kike bukata mu je biya muke bukata sai yi mun gobe ta eh ai ka san idan za a fi'il al-mar'i ta'at duzunu wa tallaka ma ya'tadu min tawhid haka yake idan zuciyar ka ba ta haka take kallon kowa da lokacin zuciya ko wani mutane su ku sun to ya dare bari ku je da bambancin mutane kawai sai suka hango wani a rani ɗanye da yana rani sai dai a cikin rubutu a goma sun yana rani shi ke zaɓa kuɗi ya kato zai zuwa a cikin rubutu sai rani ya ka ai ina ji wani ya kashi yake zuwa jiya ko gani kuna jin fasara ta ga sai na hukun ya ce a ni kuma na gwada ta cewa rijiya yake zuwa mutane yake so ya yi ya yi ba wani baya so kowa ya gani da safe ne kowa ya zai ya sha ruwa kawai kuma kowa yadda zuciyarsa ta shafe ya tafi ba da abu kina magana ko da yadda ya da yake shi ya dan taba wato ya a baya da ya zo ya zama mutumin kirki wato sai ya kore ya zama habarutun masjidi shi ne wanda na gaya muku ko da yadda ya sai da kai matakin da shi zai ba ta tafi ya kai ma wani ba ya ce gobe zan zo kuma sai ya zo wanda kuma sai ya ɗau abin da zai in ya ga dama ayarin ma da dadi da dukkan shi kai ya fage mun kaya amma wata ran kawai Allah ya ce ya ce ya haura wani gida gidan mu wanda yake so sai yi wani a gidan yana karatu dan da dare yana karanta alayhi annabi ladina amanu an ta ya qulubu min zikrillahi wa ma tadalla sai to na ai ai ne shin lokaci ne ya buga wanda suka yi imani zuciyar su tarbira da dangane da abin da Allah ya dokar wala ta kunu kallafi na usul da wajen kabul ba ta yi ayyukan awon ba ka san kulubu Allah ya ce kar ku zama kamar waɗanda Allah ya ba wa littafi tun da can zamani ya yi tsawo duka din su suka kai kashe sai ka koda ka danga yana lokaci ya ya Allah Allah ya ce lokaci ne ne ya ya Allah ya ji wani kanko ya kuya bar gari ya wani sai kuma sun kuya a kangon sai ya yi suna cewa wani yana su zuwa da yau suna cewa kar mu fita ya su ku sai ya nan ba su san yana cewa sai ba ke ba yace haka yake da kura wanda daga nan da ya koma cikin Ka'aba sai da aka kira da tabar masallaci yana cikin mutanen da saboda biyayyarsa ga Allah kullum yana jikin Ka'aba sai da yake matakin da kuma Allah ya yi jikin da yake karatu da yawa shi ne laifi bin ta'ala idan ya tara kudin da shafi a Misra sai ya aika wa Imam Malik a Madina da kuɗi ya aika da Zubair bin Iyad da kuɗi a Makka ya ce kan ku zai zo ina ku ci gaba da karatu da mutane kuɗi bai fara yake ba da kayan sababin zuwa uku ake yi zai ji a ji a kai ko da baya zuwa su motsa kawai ku ci gaba da karatu to wannan shi ne ko da yake abubuwan da ya kamata mu rika kallo to shi ne وتجيبه ويجيبه إذا دعاه نوم ويجمده إذا أحدث كتبر الحمد لله يا إجابة yake ko a tijawarsa sai ka ce yana cewa ya fi ya kai rahmatullah sai ka ce rahmatullah idan yake alhamdulillah ne sai ka ce ya rahmatullah shi kuma yake ya yi kuma lahu wa yi ne ba na fara wa kai rahmatullah ya rahmatullah ya yi kuma lahu wa yi ne ba an gane ku to wannan shi idan ya na daya ya fada alhamdulillah za ka gaya ba ya na biyu idan ya dauku yana kuma yake kake to Allah ya baka lafiya domin ba shi da lafiya a wannan mutum in dai ya yawa uku an ja ta hawa uku to ba a ji cewa ya rabu Allah ba a ji cewa alhamdulillah ya rabu Allah da yani ba shi da lafiya kawai dai ga ba Allah ya baka lafiya an gane ku a lokacin alaji ne ita kuma yawa alaji zai kai ne ma zai zai ويعوده إذا مريض فكيف يكون بين ذلك kun ga dalilin da ya sa bai wuce da ya mutu ne wanda annabi ya kokko da annabi ya mutu annabi ga ya gani dubiyar mara lafiya dan kaje da nan da mutu na ba mu biya a baya da nan da mutu in kana so duk lokacin da kaje duba mara lafiya ka dauki tarbiya tarbiya ta farko ka dauka dawa da yau da tarbiya tun daga hanya to kana kan hanya aljanna da na abu da da kaji kun gaisa kai ba addu'a kuma ka karfafi haka aka ce mun ko abin da ai ai wato ai wannan abin na gaba da kuma ce ki zai fara jira da wani duk karfin ciwo eh ke ta gaya masa ai ba haka ba kai na gaba da sauki ai da wuri za ka tashi da yarda Allah ka zubo da kwarin shi da ka gaya masa kalmomi na karfafa kar ka kaje wani in kana jinyar wani wani ya zo ka ga yana kan yawan jiki ka je ka yi da kuma shi sa ko mutum zuwa ya dan ɗauko ku ne da ku gaba fara lafiya ta kuka ku tafi bari yi wani ko aka wata za ta zo daga ƙauye waya wanda bai kwakwa ta koya ta zauna ta cikin ka kuka kan yi mana da biya yi bari yi wani shi mara lafiya ƙarfafawa yake bukata da ya yi kowa ba da kuka ta su ce da Allah ya fi kuka duk yanayin da mara lafiya a ya fito in ba haka ba zai ƙara kai da wani ita kuma rashin lafiya tana buƙatar wannan sai ta ƙara rauni in yana buƙatar ba a zo ka dame shi amma yana buƙatar ne magana da kai sai iya to a yi bin amma ta ƙarfafa ba ai in Allah ya yarda wannan ai da sauƙi ma yadda ake gaya mu da wasu jirgin da tsaransa ai ba don ba wato huda da ake buƙata na kira da tashi lafiya irin wannan abubuwa amma ka zo kai haka abin da ba yanzu da ta ja da wuce ya aka yi a wallahi kan wannan to bai da shi wani makoci na ke fara da kai kan kace shi bini wani ya sa wani abu ne na ce yana sai mun zo ne yanzu ne yake da mu yi gaban ka ya tashi wani to bayan ta gaya wa kalmomi na karfafawa sai kai ma addu'a a ji ka ce laba a tsaro da insha Allah in kana da iko ka mu ɗan dubu ne ko ɗari biyar ka ba a gaban a ba kai biya ka to ka nan ne to to shi ne haka ake wara lafiya ko ba ku wannan kalmomin suna da ma'ana ko ba ka da kuɗi ka a ce kuma dai da kuɗi za a je biya domin yana hana zuwa shi da sutura in ka je duba mara lafiya da kayi wannan doyin kar ka zauna kuma kar a je da tsakiyar rana ba a zuwa da tsakar rana duba mara lafiya domin in mai surute ne ba da surutu aka ce ma yau ne suka kama shi ne suka kama shi ai ka zo da tsakiyar rana ku rika wannan jini sannan wani ke yi abu jana na ɗauki labata ko jiho da aka dawo da in mutu ba ka ga zaman makoki ba ka yi abuta da wanda in yaje labarin su zuwa kai an yi abin da yake gida Allah na da yi ko gurin aiki ne ya yi karfe goma da Allah amma da wanda su ba ba da su ka je ka wuce addu'a ka yi wa Allah mafiya Allahumma ya Allah ya kana mawdirin bazin bi hasana kai wa Allah mafiya wa in kana mafiya ba ta jawo kan rage hali wannan kalmomin ake ka zo ka tsaya a gaban Allah kana kira ni kuma ga halin suna mai tauhidi irin ba da bukata yayin da aka yi zuwa su ne wanda annabi ya aka samu cikin alwaɗin suka nema kuɗin gafara Allah ne ci ba su irin da ake so kai mu'amala saba wanda dai ake mutuwa ka zai shi ya zo yau Allah ba shi a ƙarshen su ne an gane ku to shi ne raka dawa ai mata janna zuwa a ta wa yusibu lahu ma yusibu ilayhi ya towa ya towa kanta abin da yake dan uwanta abin da yake ya towa mata abin da yake towa kanta amma wani hadisi yake gina da kai ko dan wani zai shiga wasifa kuma ya saba da kai ma gaba yau ba wannan ba abin da yake towa kanta na alheri ba na ciyawa wannan hadisin kuma kalmomin a wannan isnadin da ya gaje ba amma kalmomin gaba ɗaya sun zuwa yayin da ya gaje hadisin ka sama ce kawo babu ma ya zuba ala rabbi ya rabbi salami babu da yake magana a kan da yake na wajibi ga mutum wajen biyar da sallama wajibi kun ga abin da aka ce ku yin sallama ba za a yi amma amsa ta wajibi yanzu da wani yin sallama assalamu alaikum rubi yau yanzu sai Allah ya kama amma idan mutum sai ya amsa sai ya ɗauki mana shi ne shi yin da misali amma amsa ba wajibi wa idza sayyidu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah ya ce da aka gayyo ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha kuma yi wanda ta fice to assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga ya samu lada goma kun samu albarka domin duk gaba goma haka annabi in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kun samu talatin ya sami ba daidai bane in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ku ce wa alaikum assalam kuskure ne kai ne sai dai ka biya ki idan na da mata zo ba ta wata dawo abin da ba za su ce ba barka ce kai mutu barka ne ra ne ku tana da dai to da ta jiran da sai miji barka da yi in ta yi shi da gaba da tabarin nan da shi ne ko shi wani kan magana wurin illa ni ba da ruwa la ni ka ga wata da ta ba ba ta wata da idan ba ya ki wata dalila ba kuma ku da wata da dalila shi karatu Jika ni, hapo nan sala kusuri ne wallahi. Wallahi. Bi? Shi za, da kuma da kuka da. In ne za ku magana da kuka sa wa salam. Shi ke ma salamu alaikum. Zai ta ɗaya da shi ne a iya. Duk wanda yake ba salam, kai ba da ba salam. in ya kare ba wannan ANCM din zai ce wa alaikum salam ka koya mata da shi wato ladan ma da sunnar ba ba ra'ayi ba sunna ne kuma lada za ka samu amma ba ra'ayi ba ai ba an ma da yi rubutu kake ji kai boye lokaci wa alaikum assalamu alaikum gaskiya mu zai da wannan dabi'a in za da wasu abubuwan abu ne yake kar ai wa ayyukan suna na lada haka ne a yi sallama tsakiya a wani saboda yana jijiya ba kana da tsika ba sai ka ɗauka ka sai an tsara ma da ita ɗauko da yayin da ka ɗauko da zuciya ka kafa kuma kuma da ya gani zai ga ce assalamu alaikum ka ga dai an yaɗa sallama wa alaikum assalam shi ne to me قال اخبرنا محمد بن قريش ابن مروان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال اخبرنا الاوزاعي قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني سعد سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال اي ما الذي يقول في ما لم محمد بن قريش ابن مروان يا كان كما يقول لك هشام بن عمار الدمشقي shi ma ya ji daga malamin sa Abdul Halim Allah ya Ibn Halim shi ma daga shehin malamin sa Imam Al-Auza'i babban malamin hadisi shi kuma daga Ibn Jahab Muhammad bin Jahab Zuhri shi kuma daga ɗaya daga cikin malamin Imam Malik shi kuma daga malamin sa Ibn Musayyib sarki Abu Hurairah yace anna Abu Hurairah radiyallahu anhu ba Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake da bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ko na ji a kira da yake Allah yana cewa haqqul muslimi ala muslimi yana da da haƙƙin musulmi akan musulmi rabbi sallallahu in yayi ba sallama ka biya masa da sallama na biyu wa iyadatul marid da kai da mara lafiya kuka da mun biya wannan hadisi kuma wannan hadisi ne da yake sahihi ba bukari ya rawaito a cikin kitabu da rai da imam muslim wa imamu jinaza da raka gawa wa ijabatu da'wa da amsa kira idan aka gani shi da zakare da mutum akwai wanda wato wasu suka gani shi lallai ne su ji amma wannan ya gani sai ka wala wannan kuskure wata jimitu la'ani da kuma gaida mai ran shirawa yau wace ka ba mutum hakuri da ya zo ka ce wallahi ina da wani da Allah ya hakuri wani ma kana da iko ya dubu biyu uku kamar ya kuka ne yawa to da ka ji kawai da ka kawo ya gani yace gaskiya wato wallahi na da abubuwa da yawa amma dai za mu yi addu'a kana da iko ga wani wani tun daga lokacin ka ba da shi haka yi to wani ya zuwa ba ka kai ka amma ya ci karo da wani suna da wani kudi zai ka gaya ba gaisuwar da aka yi ya yi kiran da gayyata da aka yi ba duk wanda ya gaishe ka ba da kudi ba ba da rubu Allah ya sanya albarka amma gaskiya lokacin ba na an gaya ba wannan shi ne bibi amin ya Allah za ka ga musulunci ko da yake zo yake wato a haɗi kuma kowa a kyautu ta masa na babu tarbiyya fi jarki rajin sala babu da yake magana akan kaurarawa kautatawa wajen in biyar da sallama eh kautar kan kautar an ce da aka yi ga wanda ba sa biyar da sallama قال أخبرني محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن علي بن المبارك أنه حدثه أن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ابي راجل عن عبد الرحمن بن جبريل رضي الله عنه قال في مال يقول الدنيا يقال موسى محمود يقول محمد الواسطي يا كالسيدي shi kuma ya biyo daga malamin sa Abbas bin Abdul Azim al-Ambali shi kuma ya biyo daga malamin sa Amir al-Aqadi shi kuma daga malamin sa Ali bin Mubarak shi kuma daga jerin malamin sa yake adawu a daga ya karantar da su cewa ya yi mun abi kafir daga gare shi shi kuma daga gare bin Sallah shi kuma daga malamin sa kakansa shi Abu Talib shi kuma daga malamin sa Abu Rabi shi kuma daga gairin malamin sa Abdurrahman bin Shibr radiyallahu anhu kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukallimu rajiu ala rajulati wanda yake ga abu ma wani ne wannan tafi na kafa sallama me hikimar da yasa aka ce na abu hawaye wa da kan sallama me yasa saboda duk wanda yake a saman wani abu yana ɗan jin kansa ko yawwa shi ne mai jin kai to ya ka tafi za ka yi nazama domin a zirge ma a mace ka saboda haka na kan abu hawa shi zai wani kan sallama to wanda ba ku aka dai yanzu wanda yake ke ke shi zai wanda yake tafiya a kan sallama to mai babur da take ke ba mai babur domin shi zai zo wuce mai mota ya wa mai haka kowane hawa hawa ubalanta na wanda yake abu hawa ya ko ta zauni sai za ka yi sallama wa ma wani jira yake a bai jiri wanda zuwa dan da zuwa da lafiya musulunci ba haka yake da gaskiya yake yake wa yusallimu rajulu ala al-qa'i wanda yake kafa kuma ya wada da wannan sallama ta ko wa yusallimu al-aqallu ala al-akthar idan aka zo kilabi ga mutum biyu ga mutum uku to mutum biyu nan su za su mutum uku sannan amma idan biyu da biyu ne to kowanne ya sa su ba ɗaya da ɗaya ne kowa ne idan adadin ku ɗaya ne to kowanne ya sa buƙatar su amma kaɗan zuwa da wanda ya wata nan wanda abin da ya wuce yawwa ba mana a damar salama ko huwan duk wanda ya fi salama to ya samu wannan lalata wa man lam yusli salama fa laysa minna annabi yake duk wanda ya amsa sallama baya cikin na ibnu tayyiba yake wannan kalmar tana da nauyi yake idan annabi yake malaika billah a hararu baya cikin mu musulmi baya cikin mu mu'alu sunna baya cikin mu mutanen kirki kace ko ne ba dauki a dauki wannan shi babu wajen bari bi salam babu da yake magana a kan falalar wanda ya fara da sallama wanda ya fara da Allah ya san mana da man da shi ta kuwa to yara su suna ka kawo da sallama ko kike ne kike ne da sallama قال أخبرنا أبو الليل البرائي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا بقية haka nan mu ba nan ai muna da shi barka yi alai da na hausa Allah ya ga da duwan da zai shi wa mu sallama a ai ya tsaya ba ni kai ya yi sallama da zai ko ku amsa kuma hayya ko ku amsa ko kar ku amsa ruwan alim sunna wal jama'a ba ba ya ba wasu alin za ku yanzu a kwarewa ji ma haka yanzu nan kwarai kuwa ji ma haka yanzu ba wasu da ne to ka ga duk wannan jeda ne mai kyau Allah ya kidan da wala eh to sai ce قال اخبرنا عبد الليل البراء بن قال حدثنا ابو همام قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسحاق بن مالك الاضربي اخو سجارة بن مالك عن يحيى بن الحارث الزماني عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه قال جيب قال لي ابن الدنيا قال موسى ابو الليل البراء بن زياد الجدي shi kuma ya jure gaba da musa abu amma shi ma da gaba da musa bakiya ibn walid da sa wani ibn walid ba amma ba da ibn walid shi kuma daga malamin da ya bin malik al-hazar shi ma daga malamin da abu sumara da bin malik shi kuma daga malamin da ya haifu da harin al-dimaji shi ma daga malamin da al-batin shi ma ya jure gaba da musa bakiya da harun da ibn muhammad da da da tarbiyya abu umama bin malik su dai ibn abdullah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي الذي يبدا بالسلام اولى بالله عز وجل duk wanda yake fara da sallama shi fifi ko a gurin Allah da girma da ruwaya eh shi fara da sallama shi fifi ko a gurin Allah da girma da ruwaya wa rasulihi kuma ya fifi ko gurin manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai ka fifi ko gurin Allah da to gurin ka da fifi ko ka ga wannan lokaci yayi za mu tsaya a kan babu tsawarin zani ke sana ta ce ne zuwa za mu fara a kan babu wanda ladan wanda ya fara da zama abubuwan da kuma fara da Allah ba mu ladan da wannan kai ko ce ne Allah ba mu kai shi ya ya ne kamar da muka sani mun fara da gafo ne ya mu maka da wasu bayan Allah ta ke hoppa ko da mu a zuwa da Tija ya zai yi da wata ta yi da wata ta yi da wata ta domin kusan ka ga mun kawo kwanci da yi ta ji ne zuwa da ko da wanda ba za mu kawo kwanci da yi zai isa mata yi kai ma wani ya aiko kai ma wani ya aiko ba ko Din lalata ce ko ba zai gata ba zai mu da wani zamu mutu amma dai ku zai cewa da ta zama gaskiya da mutu da alwar mutane suke hoppa ko ɗaya daga cikin wanda ya yi ba da kuɗin a yi zama yana sake yau ba ya kuma tuwa a tsakanin da ya zo da haka za mu kawo a kusan ma ina cin da wani za mu kawo saboda haka in dai aka tsara kawo kudin wani littafi da ba wani littafi wani littafi za mu gaskiya shi kansa wannan din ya riga muka kai gaba muka ga ya yi da wani littafi za a da za a amfana insha Allah ina ba da Allah ya saka mu mun fara littafi da ran ne a kamar da muke za a ran da ya saka tare da mu da himma da himma da himma da himma gaskiya ne wa ta da ta ne wanda yake da himma ba da mu kuma akwai alhamma ba ne akwai nan da za a gudanar da malamin ba za su biya masallacin gida ya ranar ba ke wannan malamin malami na farko profesa a cikin profesa a misali ismail shek ma'azam jamal kari malamin wa abubakar malamin ya yi yau ne mota da ta aliyu barista al'adar sannan da abu awal ba da bukatar da ke da wani ta hanyar masu da ta faɗi wani guda da ya ta wani rana ta sha da wani rana ne da aka ba mafi da ta wanda ta ce da ya ta ji ma ba da wani rana da ta ke kai wani lokaci da an ba da wani rana da ya mu ji ya ina da wani rana da ya ta jawa Allah ya jira kuma da ya ta kai amin wajen da cewa ne ne ba na shafa ba السيئين اللهم انا نسالك ان لا ولا نقول واجعلنا لنا من خافك وكذا تغفر عنا يا رب العالمين اللهم اصبر على